أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna alshaba'in inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasinmu na 28 a kan kabira ta 16 ita ce rishul imam الرعية وظلمه لهم shine algushin da shugaba zai yi ga talakawan shi ko kuma zaluntarsu inda sati da ya gabata muka fara da ayoyi na alkur'ani mai girma wa'anda suka yi magana akan girman zaluncin da dukkan wanda aka dora yauni na shugabantar musulmi a kan shi zai aikata inda muka ga irin wasu hukumomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ga dukkan wanda yake aikata irin wannan a sati da ya gabata mun tsaya akan hadisi wanda yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يعذبون ولم يكونوا عملوا من شيء wannan hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa a wannan hadisi hadisi ne na abu huraira yake cewa wailun lil umara kaico abin tausayi hakika suna cikin mugun hali su wane ne su ne al'umara shugabanni wailun lil warafa hallau hakanan abin tausayi da kuma kaico ne ga dukkan wanda ya kasance konseye ne ko wakilin shugaba ne a wani waje sai ce kuma wailun lil'umana hallau kaico abin tausayi da irin shiga mugun matsayi ga dukkan wanda aka ba shi amana ya ce laitamanne na akwamun yau malkiyama ya ce mutane za su ringa fata ranar tashin kiyama an na zawa ibahun cewa abin da ake ce ma zawa ib shi ne nasiya shi ne ƙwaƙwalluwan kai kamar abin da yake gaban kai kamar ƙagara matiga ko? na matiga ta kai kamar an akama gashinsu na nan gaba kanatu mu'allaka bi turayya a mallaka shi da surayya ita ce tarmamu wannan take hutuwa wajen bayan asuba lokacin alfijir a lokacin da take hutuwa ita ce ce ma surayya ya ce mutum zai yi hata ran tashin kiyama dama kanshi gashin gaban goshin shi aka ɗauka aka rataya a jikin surayya da a ce ya zo nan duniya har an ɗora mashi yaunin jama'a har ya zalunce su a ran tashin kiyama haka mutum zai ringa fata dama a ce a duniya ni ina duniya gari nan ba a sama ba ba a ƙasa ba a ce ni a rataye nake a jikin tarmamuwa ya yi kwanci hankali ya ce yau azabu na walam ya kunu amilu mishai ya ce a ce a nan nake a rataye duk azabar da zan ji a dan duniya in shata da a ce na ɗauki yaunin al'umma na cutar da su to anan malam sai yake cewa abin da ke ni da umara umara su ne shugabanni shugaban ƙasa ne gwamna ne misali gwamna ne duka wannan suna shiga cikin shugabanni sarki duka suna shiga cikin shugabanni wanda aka ba su yaunin al'umma su ne shugabanninsu su kuma urafa su kuma wakilan wannan shugaban misali shugaba dukkan wani abin da ya shahi sektor na ƙasa a ƙarƙashin shugaba yake lasiya ma idan muka zancen sektor mace sektor sosio da ya ba misali malauki irinsu abinci irinsu electricity irinsu security irinsu ruwa irinsu justice da sauransu duka wannan ɓangarori lahiya duka ƙarƙashin shugaba kula shugaba yake sai shugaba ya naɗa wasu ya ce kai wannan kai ne ministan na sante to wannan suna ake ce ma'urafa kenan ta abin da ya shahi kiwon lahiya na ƙasa a kan ka yake kai za ka kula da shi kai ka san me ake yi kuma kai za ka gaya mani in akwai abin da ya kamata mu ɗauki mataki a kai wannan mai kula da ruwa ne an ɗora mashi wannan mai kula da kaza ne an ɗora mai to wannan suna ake ce ma'urafa yanzu wannan yaunin da shugaba ya ɗauka ya ɗora muku ya ce ku za ku kula da wannan ɓangaren su ma misali suka yi daidai-daidai a cikin gari ruwa misali a ce akwai daidai spain in harkar sante ne in harkar ruwa ne a ce akwai wani daidai na gidan ruwa in harkar lakon ne akwai inspector akwai waye duka wannan da ake sawa ana sa su ne a matsayin ƙurafa su ne masu ido a kan abin da yake zuwa ke zauwa yanzu su wa'annan da aka sa su za su ringa kai wa shugaba labarin me ake ciki kenan idan wani abu ya faru na matsala su ne ba su kai sama ba kenan yauni a wuyan tsiki wannan kuma urafa ya shayi hadda masu anguwanni hadda masu anguwanni wani kwansaye misali a zaben siyasa da ake gaji an yi zaben kwansaye kai kwansaye ne na angoku to wannan matsalar ta angoku kai zaka dauke ta ka kai ta can meri su ma meri su dauka su kai babba su ma babbai su dauka su kai ma gwamna gwamna shi ma kai ministar ta interior haka shi ma ministar ta interior shi ma kai ta wajen shugaban kasa haka abin irin shi ta haka take yawo to ku wannan na kasan idan ba ku yi aikinku ba sai kasance su na san ba su da labarin komi to su ne a nan ake magana wailun lil'urafa dukkan wa'anda aka sa a matsayin wakilai na gwamnati a kan wani bangare idan ba su kai saƙon da ya dace ba ba su isar ba matsalar jama'a ba to wannan wailun in ta tabbata a kansu sai aka ce kuma wailun lil'umana da dukkan wanda ya baka amana ya ce wani na yarda da kai na aminta da kai ga amana ta ka rike to kai wannan an dora maka yauni wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran tashin kiyama mutun zai yi fata dama a ce anan duniya a rata yake a saman tarmamuwa komi bai sani ba na abin da ake a duniya ba da dora mashi so da bala'in da ke da kai a shugabanci haka yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada la ya la ya yanna al-qadiya al-adl yawm al-qiyama sa'atan yatamanna annahu lam yaqdi bayna ithnayn fi tamratin qat yace wani lokaci zai zo ga alƙali mai adalci wannan fa mai adalci ne al'adl yawmal qiyama la tashin qiyama idan ya ga bala'in da ke da kai a binciken da ake mishi an tsedar shi a ce mai kaza a ce kaza a ce kaza akan dukkan kuce-kuce da ya ringa yankewa yace zai yi fata dama bai taba yanke ma mutum biyu hukunci ba a kan dabino guda ɗaya dama bai taɓa yin wani hukunci ba a kan ana rigima ta dabino ɗaya ya zo yanke hukunci a kan shi sai ya fata haka saboda bala'in da zai gani a kan wannan hukuncin da ya ko hukunce hukunce da ya ringa yankewa mutane tsakaninsu kenan kaga wannan yana nuna maka hatsarin da kuma tashin hankalin da ke da kwai ga dukkan wanda aka ba shi shugabanci bare ma in yi zalunci to wannan wanda bai zalunci ba ne ba wanda ya adalci ne ba zai watan dama a ce a duniya bai taba ma mutum biyu shari'a ba akan da biyu to ina ga wanda kuma shi zalunci yake aikatawa kullum wannan ya adalci ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzara sallallahu yake cewa ma min amiru ashara illa yu'ta bihi yawmal qiyamah magululatan yadahu ila unkihi imma atlaqahu adluhu aw awbaqahu jawruhu mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani shugaba na mutum goma sai an zo da shi gobe kiyama hannuwan shi a lannade ga wuyan shi abinda zai hudda mai wannan ɗarmin da aka mishi shi ne adalcin shi idan bai yi adalci ba kuma sai a cimurmure shi a gidan wuta da shi kenan ba abu mai hudda ka a gobe kiyama illa adalcinka a matsayinka na shugaba sai yake cewa wa min du'a'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yace Allahumma man waliya hadhihi man waliya amru hadhihi al-umma shay'an faraqa bihim farafaqa bihim farfaq bihi wa man shafaqa alaihi fashfuq alaihi وقال صلى الله عليه وسلم من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره من زال صلى الله عليه وسلم يكي تيواء أدو أنن دي يتي يا الله من ولي أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم farfaku bihi ya ce ya Allah duk wanda aka ba shi shugabanci na wani al'amari a cikin wani al'umma farafaka bihi sai na sai ya tausaya musu ya ji kansu ya musu abin da ya dace ya ce farfaku bihi ya Allah shi ma a tausaya shi wa man shafaka alaihim fashfuq alaihi wanda kuma ya tsananta musu yace ya Allah shi ma ka tsananta mushi wanda ya addu'an nan wa shi addu'a shi amsa sace shi garanti ke da kai Allah na amsa addu'a shi shi ne wannan addu'a yace ya Allah duk wanda ya jibinta al'amari na shugabancin wani al'amari na wani al'umma ya tsananta ma mutane ya Allah shi ma ka tsananta mashi ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin wani abu a cikin wani al'umma ya matsa ma mutane ya Allah shi ma ka matsa mashi Allah zai amshi wannan addu'a tabbas duk shugaba duk wanda aka ba shi wata amana ta al'umma ya tausaya ma mutane kyautata musu wallahi Allah zai tausaya mashi zai shiga shi kuma Allah zai sanya shi ƙarƙashin inuwa al'arshi yau ma lazila illa zila duk wanda kuma Allah ba shi wani shugabanci na jama'a ya zalunce su ya takura musu wallahi wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta faduwa ƙasa sai ya gani a cikin kayan shi ko musallai nawa mu gani musallai nawa mu gani da yawa wanda ya alheri ma ya ta kaya bari wanda shi ba alheri ya shuka ba wallahi mutane inda sun ajiye hankalinsu sun karanci wannan hadisan da wallahi wani aka ba shugabancin ma ba zai amsa ba wannan shi ya kawo magabata baka ba su shugabanci kawai haka na amsa sai an kai ruwa rana da su sai an yi ta rikici da su wani lokaci matsa musu za a yi a matsaye a ci in buku amsa ba wa zai amsa tabbas a cikin magabata akwai wanda allah jarabta suka so mulki amma akwai wanda kawai zo musu ne akwai wanda kuma matsa musu aka yi suka amsa akwai wanda kuma suka gudu suka bar gari don kasa amsa wannan ba komi ba ne ba yi ma kai takalan tsanne saboda wa'annan hadisan azabar take cikin wa'annan hadisan duk mai hankali idan ya amshi shugabancin mutane an karanta mai wannan hadisin ɗaya biyu uku ya ji addu'a ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji ana cewa mutum sai yana dama dama bai taɓa yin shari'a tsakanin mutum biyu ba a gobe kiyama a kan da biyu ya ji ana karanta wannan hadisan walla zai gudu a ce an ba shugabancin mutum miliyan 20 zuwa 25 amma saboda shi zai gani haka kashe-kashe za'a yi saboda shi zai gani wani ya ce hede a mutu saboda shi wani zai je shirka ko ya zama shugaba saboda ka zama ka samu wani matsayi ka je ka yi shirka in a wajen aiki ne so kake ka zama shaf zaka je ka yi shirka a ture wannan kai a dora ka duk wanda ya tsahi ya shiga ya huta ya tsubu domin ya zama shugaban wani abu ai kakka jira adalci daga wannan mutumin mutumin da bai ma kanshi adalci ba mutumin da bai ma Allah adalci ba zakka jira kai maka adalci bai ma Allah adalci ba zalunta ubangiji shirka ya aikata wai dan ya samu wannan matsayi kuma zakka jira kai maka adalci aya dama da babban ya fara to bare ku kananan kwari duk wanda idan shi ya tsone yama Allah shirka dan ya samu abu wallahi dan kudin ka sun biyo ta hannun shi sa aljuba kai bane aure shi in ta kama ya murje kai karya ka ya kore ka yi ma wai kai bane aure shi babu rahama babu imani ko guda a zuce shi ka zo ka mai kuka ko ji tausayinka ka karasa kaza iyalinka ko aka yaka da kai ko kallo ka ishe shi wallahi da yawa irin wannan labaru da mutane suke bada suka ce wallahi wani lokaci wani yana bada labarin mutane ne suke wani wataran wani ya ga wani mutum da wata irin mota da ka kalle shi ka kare ganin wanda kawai duniya ta samu sai ke ce ka wannan dama ne yana kallon mota yana watan a ce wani ya samu wannan sai ce mai inda ka san mai ake a samu wannan kin da ba kai watan wannan abin ba kai tana wa za ka yi barci hankalin gabanci kai tana yi wa za ka kwanta ba ka tunanin jinin wani a wuyanka to wani don ya samu matsayi akwai wanda za a ce ba da ɗan shi akwai wanda za a ce ba da ma'aikon shi bare kai aboki ko kai wanda ake tare da kai hawa bala mutumin da ya ba da baban shi ko kan shi ya ciwo ya ba da ka ya za a yi tunanin wani abu ma a kanka kawai ta kama mai kakasi to a kowallahi suna nan wai saboda neman shugabanci za su kashe mutane za su yi tsari da mutum kawai a samu duniya za a samu fakt tsakaninsu da aljannai za ka je ka shiga kungiya ta faran masu ɗan mai ake ce musu a kone suna da ilimi wane ne ake ce musu a eliminati masu ido ɗai ko wani yake ce a sai karan da ke da kwai a jikin dolar ma na idan wanda ya ce su ne a jin shari'in mutane ne ƙurgiya ce dai ta farma son kowa san matsawa ne tsayin ne yin tsayi wata rana ana zamna lahiya kawai su ce suna bukata a zubda jinin mutum miliyan kaza ko a kirkiri yaki a wata ƙasa a je a zubda jinin wannan jinin wannan za a yi shi hadafin ya kakkasu wani hadafin da ke da a ciki akwai na a saci duke mutane akwai na a zubda jini a zubda ma wa'ancan aljannan da ake bauta ma na ilmita na na abin nasu eh duka akwai irin wannan hadafin a ciki ban za wani kawai kaji an ce yanzu saboda Allah ai wani lokaci sai inexplicable in kaji an kashe mutane bai da sansu bai da komi kawai mutum ne kawai ya zo ya ɗauki makamai kawai isko kasuwa ya kuma daga share kawai ya ƙara kawai ya buɗe ma kowa wuta kawai mutum ce ya cite shi kawai ka tambaye shi ce jihadi ne yake ka san abin bai da ma'ana jihadi zuwa kai ka kira zuwa musulunci suka ce ba su shiga kalmar shahada ka ba su sarki amsa garin an mai deklaren garin kafure kai mai cewa kai musulmin ne da ka zo kai a kesin bakkarin da la'ikar hafidin ba to mutum bai ci bai sha ba kuma yana sallah hankalin shi kwance yana rayuwar shi yana neman abin da zai ci ko ka isko shi kasuwa kashe kowa kai ka san abin bai da ma'ana akwai wasu abubuwa wanda Allah kaɗai san menene su kaɗai suka san kayansu to haka zaga mutane suna kogayya suna tashin hankali wai sai an samu shugabanci shi kuma san ba musiwa ce wallahi fitina ce tabbas yana da daɗi daɗin shi ya huce misali shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama da ya zo wajen amsa ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kulkuce shi ga wanda kaga dama sai an kwalkwace yawa zaman lahiya ana zaune lahiya illa man rahimar ma wallahi sai in an gabaci babu kowa amma wallahi inda dama babu wanda zai yana shugaba zaka sarki shi ka kawo wani kadura in dai da kohai a huce wallahi huce zai misali guda ma ka kalli yadda in shugaba ya zo ka kalli irin kwartar da ke da ku ka duba ga bakaken motocin wani ka duba ga jama'a wannan ka duba sojan wannan ana fiye kai kai ɗaya ranka kowa allah allah yake ganga kowa so ke gaisa da kai a lokacin in ka ce a kama wannan ko kama shi zai a ba wannan kaza ba shi zai gari kaza kakku hoto kowa biya hoto ba ko a zamna a gida kasuwa ka za gobe kattace abin da ga dama duk abin da ka ce a yi shi zai kana da irin wannan izzai ana bibiya da ana bin bayanka kawai wani zai zo a sarka ka ɗauki mulki ka bashi daɗin mulkin to giya ga ke da kwai a mulki wanda mutane suke sha su yi maye kuma har abu da suke huta daga cikin maye illa mun rahimallah sai wurin turawa su akwai wanda ban daɗe ma zaka yi manda ɗaya zaka musu shekara hudu zaka yi kawai shi kenan kasafka an kare ha abu da baka sake sake zama shugaba wani hawalu haka suke tafiya da musu mu ne ake kashi manda biyu a manda biyu kin ma wasu kasashe suka ce ya koma uku wasu kasashe suka ce kawai presentin mutum zai ta yi in ya ci kawai shi ne shugaba ilimited haka sadaka za a ɗauki mulki a baka ka san me suka yi to wallahi wani lo in ka tsaya ka kalli fon ɗin abin ko inda za su gaya maka mike da kai a ƙasa wala sun baka tausayi da ka tuna cewa gobe ba za mu mutu gobe Allah zai tsaye da mai tambaye kawai da ka tuna wannan a matsayinka na musulmi mai imani kawai in in abin a maka dai walan abin da aka yi ka a zama shugaban wannan mutanen tausayi za su baka ka san dai wannan kawai da wahala a samu lahira wahala a samu lahira kai riga ba su umar bin khattab riga suka ce wa mazala sallallahu alaihi wasallam ga wata riga nan ta alhariri bai kamata ba kana shugabanmu a iskoka da kaya irin namu ya kamata wannan rigar ka saye ta a saye ta a ringa sa ta ranar idi ko ranar da aka yi baki ka huto kai ma a matsayin shugaba irin yadda kowane sarki ke irin yadda sarki suke yanzu kowa so yake sai aljabba ta kirki mai tsada in ya bayyana ya kasance shi kada yake gani kai ka ce rana ce ta hutu tarmamu gaba ki suke kaucewa kowa so ke shiga ta alfahari ta kirki so ke shiga mota ta alfahari ta kirki mazalar sallam sai ce ma umar bin khattab ba mai sa irin wa'annan kayan illa man la khalaqa lahu fil akhirah sai wanda ba shi da rabo a lahira ko abin da ya ga mashi kenan me yake tuna mashi kenan masu ruduwa da irin wannan su ringa alfahari da mulkin wannan suna alfahari da wannan manyan kayan wannan ruduwa ce da rayuwar duniya fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi alghurur ruduwa suke da rayuwar duniya ta yadda har suka hudda suka rasa rabansu na gobe kiyama ana nan ana nan manzala sallallahu alaihi wasallam sai aka aiko mai kyauta ta riguna irin wannan da aka aiko mashi sai aika ma umar bin khattab inda ya kame wacce annabi ya ce mai ba mai sa su yi wanda bai da rabu a lahira sai annabi ya ce a kai ma umar wannan rigai wannan riga kuma a kai ma alibi na biyu ɗalibi ana kai ma umar da ya buɗe riga ya gani ya ce wace a kamun ya ce annabi wanda ya ce mini ba sai wanda bai da rabu a lahira shi zai sa wannan kamun kuma shi ya aiko mini bai wata wata bai da ya tukuku ya kayan ya kamo hanya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kenan zuban da rabu a lahira shi yasa aka tura wani sai ce ba haka bane Umar na aika maka ne dan ka saida kai amfani da kuɗin ko kuma ka ba wani kyauta ba aika maka ba dan ka sa a cikin ka Umar yace to tunda haka ne akwai wani dan uwana nayi nayi musulunta a garin maka bai musulunta ba yace ko aika me shi da ba rabu ba gari a lahira yaje ta sa a duniya umar sai aika ta shi kuma alubi na bitalib da aka aika mai tashi sai kira mata na gidan shi da ɗiyan shi da matar shi da sauran haka masu aiki a gida sai ciccira musu suka yi ajiko da shi bisa sawa saboda gudun gudun kan wannan abin ya rude su kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka sabai suke bada labari idan ka isko shi kana neman shugaba na musulmi a inda ka zo sai ka rasa ina yake a cikin sa yake a zaune kamar ba abinda suke ni da haka nan wai ba kamar shi ba da huskar shi take bada a'a kamar bai da wata falasta musamman a ce wannan ita ce kujera al'arshi na shugaba a nan yake a zaune babu wani a zo a mai ado da wani wani irin yadda na bilkisu ya yi wadda ce ni wajen tumar akan tabliku hun wa utiya ta min kulle shai'in walaha arshin azu shi mazala su salam bai da wannan abu bai da wannan abu haka kuma sahabban shi suka gade shi akan wannan umar bin khattab wata rana yana shugabanci aka aiko wani ɗan saƙo daga wata ƙasa ya kawo saƙo ga shugaban musulmi a nan garin waje ya zo shiga gari sai isko wani mutum a kwanci ƙasa ya ce da isko shi kenan sai ya tambaye sai ce na zo ina neman gidan shugaba ne sai ce mi kake so gare shi sai ce saƙo ne aka bani daga gari kaza in kama shi sai ce to muje in gwada maka gidan shugaba shi ke nan suna tayya gaba da baya aka shigo gida ana shigowa gidan heji assalamu alaika ya amiral mu'min ana gaida wanda ya mai rike wani sai ce kai ne shugaban kuma kai ne kai kadai a bakin gari a kwanci kasan ici to a nan ya hudu wata magana wata magana ta shahararra sai ce mai adilta adilta fanimta ya ce ka yi adalci shi sa kake barci adalci ka shi sa kake barci amma nan ka masu shugabanci shugabancin nan tsammanin ka suna barci lahiya ɗau sai an yi ta'allurori malam an yi ta shaye-shayen manguna wallahi sai an yi ta tura tukwana a samun aibarci irin bala'in da ke da kwai a kai sai dai mutum ya hada in ma shugabancin ya bujiro mashi gadangadan babu yadda zai to ya roƙi allah allah ba shi ikon sauke wannan yauni da aka dora mashi wannan shi ne babban abu da za ka yi saboda to uta mu mutane ne kuma tare muke rayuwa a cikin al'umma muke rayuwa wannan al'umma kuma wata rana dole wani ne daga cikinmu zai shugabance ta takan yi wata rana abin ya maka imposi kai ne shugaban shugaban kakai tsammani ya shugaban kasa shugaba na unite kaza shugaba na bangare kaza direktar na bangare kaza duka shugabanci an dora maka yi wallahi tana ya kama ya kasance kai ne wurin kai ne shugaban al'umma kai ne jagoransu yanzu wannan ka'idon da ka karanta a hadisin wannan suna nan kama a saman kanka adalcinka shi zai hudda ka zaluncinka shi zai dirmiya ka kenan sai ka yi takalansar don lokacin da aka waka shugabanci mutane suka zaburo mai kiran kai kiraye ka mai barka ma barka mai ma waye duka a ƙari abin da ya kamata ka nema wajen mutane ku ta yana da addu'a allah taimake ni in sabke wani yau da aka ɗora kuma kakka yarda wallahi kakka yarda saboda wani ya ji daɗi kai ka shiga wuta saboda wani ya ji daɗi a nan duniya kawai kai aje a kama ka a lahira ka rasa ma ina ne ya za a da kai ban zawo yi ka hallaka kanka hadisi da manzo sallallahu alaihi yake cewa wanda ya cuci wani daidai da stani ɗaya na ƙasa za a yi nisa a yi rami can ƙalƙashin ƙasa a tono tahiyar wajen zira'i ya kai saba'in duka wannan ƙasar za a sun gumo gabaki ɗaya a lamta mai a wuya wanda ya cuci wani madadi zira'i guda na ƙasa misali a gona ka ƙara ma kanka to yana ga wanda kawai suke sai da karunan mutane masu na raba kudu ba haka bane ba yadda suka dama suke yi da su abinda suka dama suke da su kayan su ne kuma kayan an gari ne baki daya kayan al'umma ne baki daya wanda aka ce zira'i daya ɗani ɗaya idan ka ci na mutane ba tare da haƙi ba ga irin abin da Allah zai maka kai kuma ka zo ka ɗauki kare dubbinai kawai a cika shi a ba wannan kyauta a yi ma wannan kaza a sayi gida a gina gida a ki sayi mota a yi waye shi kenan kawai kuma a yanzu gaba gida abin da ake da sun babu ya babu shi inna mal hayatun duniya da ibon wala wanda ya kai kama saboda kawai wani ya dariya ka ɗauki karanan mutane ka bashi kai kuma ka shiga cikin masiwa allah na jiranta to ina wanda aka ce ɗani ɗaya za a mai wannan kama to ina kai wanda ka ba da kare dubu kare ɗari kare goma ba na kama kawai haka to ka rika kyauta da shi a shi kai ma a shi kai ma a shi mutane ba san ba mu yake jiransu shi da suke wasa da wannan abu wallahi hadisin gabe ke cewa man wallahu allahu shay'an min umuril muslimin wanda Allah ya dora mishi yaunin wani abu na cikin al'amuran musulmi fahtajaba duna hajatihim wa khullatihim sai sa shamaki tsakanin shi da su dan kan ma su ganshi su gaya mai matsalar shi ya kasance akwai shamaki tsakanin shi da talakan shi musan ba bai san ba abin talaka suke ciki saboda ya sa shamaki babu kwantar tsakanin shi da su ya ce wa hullatihim wa faƙarhim da buƙatunsu da kuma talaucinsu duk wanda ya sa wannan shamakin tsakanin shi da talakan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtajaba Allah duna hajati shi ma Allah zai katangance shi da akan da buƙatun shi wa kullatihi wa faqrihi da dukkan abin da yake so a rayuwa da kuma talaucin shi Allah zai sa katanga tsakanin shi da shi bi ma'ana duk wata bukatar shi ma ba za ta biya ba wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kunu umra'un fasaqa jawra yace fa man saddaqahum bi kadhibihim wa a'adahum ala zulmihim فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض yace manzo sallallahu alaihi wasallam cewa a baya sai kunu umara fasaka za ku samu shugaba fasikai azzalimai faman saddaqahum bi kilbihim duk wanda ya gaskata su akan ƙaryar su wa anahum ala zulmihim ya taimaka musu kai zalunci ya ce falaisa minni wannan baya daga cikina walastu minhu kuma nima babu wana da shi walan ya rud alhaud kuma ba zai je ya samu ruwan alhaud bai sha ranar tashin kiyama za a yi shekara arba'in a tsaye rana daidai kan mutane gurran muhajjili mutane haka a tsaye wanda zaka samu haske a tare da su su ne wa'anda suke sallah wurin arwallarsu zai ringa haskakawa amma kuma gabaki ɗayan duniya ta ce ƙuratun tambar kowa a tsi ana so ma a yi hisabi abin ya daga shekara arba'in ana cikin wannan tashi hankalin ishirwa ta ishi mutane mazala sosalam ya janyo wata rindina wata zuga ta al'umma shi ya kai su bakin tabtin alhaut wanda hasken shi ya yi madara haske zaƙin shi da ɗanɗanin shi ya yi zumuwa daɗi adadin kwafin da yake bakin wannan tafkin adadin turmamin da suke samaniya ne al'umma manzana sallallahu manzo sallallahu zai zo da su su sha wannan ruwa ana cikin wannan tahiya wasu za su nema su zo wajen manzana sallallahu sallam mala'ikai su ce ku koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai su ma al'umma ta ne sai Allah ya ce mashi ai a bayanka sun sassauya addinin sun kirkiro nasu sabo sun ringa yi don haka su wannan fissa cikin wannan ni'ima da za a samu na sharuwa haka kuma da wanda ya kasance shugaba ne a zalimi kuma da wanda ya taimaka ma shugaban akan zalimci kenan mutum idan ma wani ya noman shi kwanse yakin shi a matsayin shi na shugaba wallahi ta karansa aka yi noman ka kwanse akwai abin da ake jira a gare ka ana jira a gare ka ne ka ba da shawarwari na gari saboda in ka sa shi dawa ya aikata abin da ya aikata a kan kalayin eh tun da kai kama shi labarin kai ka ba shi shawari kenan kokon sai aka naɗa ka ka sani cewa akwai yauni a kanka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sulfani min ummati lan tanaluhum shafa'ati yace mutane guda biyu a cikin al'ummata ba sa samun ceto na gobe kiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum bi samun ceto na dawa dawa yace sultanun zalumun gashushun shugaba mai algush kuma azzalimi mai zalimci zalimci ala a aradin nas yana zalimtan mutane na azabtar da su ya rihe wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama ya koro wanda ya ga dama zalimci ke gashush shi ko mai algush ya saci kudinku ya daga cikin algush a yadda suke yi surfacturation ai abin ya sanin ne a nijar su za ka kirkiro furoje ka ce kana so kama talakawa kaza aiki kaza a cikin kasa shi zai kirkiro furojen a tsara shi a ce wannan furojen zai ci miliyar goma a hakikani misali a ce miliyar goma zai ci miliyar goma zai ci kawai sai a maida shi miliyar talatin dan kwangilan da za a ba dama kana da aksiyon a cikin kamfanin nashi kaiwa kamfanin ka ne sai a ɗauki kwangila sai a bashi ana bashi kai da ja amma an kisan milirukan da kai ma an maka shi ma ja nashi wancan an bashi wancan an bashi shi kenan miliyar talatin miliyar ashirin ɗin wannan a banza ne gada kawai sun sa aljihun su ce kaga wannan ita in ana magana algushu wannan ita ce babban algushu to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai yin wannan algushin da wanda aka haɗa baki da shi aka yi manzara sulam ya ce babu shi babu ceto na gobe kiyama babu shi babu ceto na gobe kiyama kaga a zo wani mai kula da wani bangare misali a ce wani shugaba ne na wani na wani bangare na gwamnati su haɗa baki da ɗan kwangila a ka takardu na kasuwa da sunan an yi a cika takarda a jai tirizor a hudu kudin a sa a kise ne reception a hudu kudin kuma su raba tsakaninsu wallahi yaki a nan nijar in abinda suke yi kenan wasu daga cikin wanda ake ba shi magabanci kada ci kana gani haram gadan-gadan wallahi ba aikon gida ba ba a ka kayan ba an rubuta dai an ce ana za a yi an ba da za a ba da marshe ta kaza an yi lansan ofar ko an ce za a ba da marshe ta kaza sai a ce wane kawo wane zo ya samu yin marshen kuma a zo a cika takardu da komi a kai ma magazini ga shi nan kuma ga takardar magazini ya amsa shi ma dai je haza hannu ya amsa an kawo ya kai ta da ya a hudu kuɗi a bashi kuma ba a yi ba wallahi ake da yawa yi suke ko wanda ya taba tambaya ta ya ce waya ne hukumci wannan kudin ya yi na gama wallahi kira na tambaye ya ce shi wannan abin an ce kawai ya kawo kawai a wuce wajen ya kawo kawai cikcika ne za a yi dusiyan ake to ba matsala ce mai zo ne yana gaya masu burata sai na ce maka akwai matsala a wannan abu ka zuba cikin duke ka tawatsa duke duka wallah kai hankali na an gaggaya mai wallah ba hankali wadda ne rayuwa ce wannan ba a yi ba abu ka san kudin waye wannan kudin mutum miliyan 25 ka za kudin dejan ne kadai kana da haƙƙi kowa na da haƙƙi a har jaririn da aka haihuwa a ranar da haƙi ko wani ɗau kai ka zo ka fasa ka zuba da shi mi zakar ku kuma wallahi in ka tarba wanda zai wannan aikin iya da gidaje iya da motoci ma arman ne an yi inda ake bukata a je a yi balaguran a je an tahi abincin da ake ci irin wanda duk wani mai hali yake ci shi ne yake ci kudin aljihu akwai akwanta akwai iya alhamdulillah suna rayuwa mai daɗi ni kake so wani irin bala'i ne wannan ka kai kanka lahira a cikin a cikin sarka kawai wuta kake nema ga dangana ya ka shiga dole dole ya saka wuta wannan kamar matsama mutane ne kake dole an kai ka wuta to kai ba bukata ba gare ka ba matsala ba gare ka baka bukata komi kuma ka zo kai ka zalunta mutane dole kuma an ma salar mai kwari a cikin salar in taka ma hatta wani abu da aka kara ma saboda gudu ka aje wai ka taba kudin mutane saboda kana mu'amala da kudin ai a kara ma dan dai a tsare ka a tsare ma mutuncinka amma duk da wannan bai ishe ka ba gidan lahira zaka da shi ka taba gurin da aka binne da gidaje ko aka binne da mota ko aka binne da kudi jira ake ma Allah Allah ake ta yi kawai dama dan ririhe abubuwa ya ririke daga kata an kare kuma ya abu wani sabon chapter duniya fashi-fashi ce ba yadda kake buɗe fashi in ka yi haka fashi-fashi ce in ka buɗe wannan fashi in ka buɗe wannan wata rana kana buɗe wata zaka ga an rubuta fayar an zo karshe kai kata yanzu kuma sabuwa za a buɗe ta yara sha'anin su zasu ka san me kake yi mana wallahi duk wanda Allah ba shi wani matsayi duk wanda yake kan wani matsayi wallahi ya tuna Allah ya tuna cewa in duniya ba ta ganin shi in a na'ura ba a gan shi ba in shugaban kasa bai ganin shi in juji bai ganin shi in wani mai matsayi bai ganin shi ya tuna cewa kawai Allah yana ganin shi wanda shi kuma ya tashi kama shi wallahi ta hanyar da bai zato zai kama shi kamun Allah abu ne mai sauki wannan matsayin naka yanzu yanzu wannan ya a samu wani abu damu shi kenan ya ka an ce an hudda ka wannan damar da ka samu takuci sai a samu wata matsala a ce an kore ka ba damar wanda ka samu ka ci haram in ka ci haram in yanzu takuci in ka je tuba ma sai a ce wannan tubar naka wa irin da fir'auna ne saboda babu dama ne shi sa ka tuba lokacin da kake da dama akin tuba ka shi ma fir'auna ai da ya gaba hali ne ya ce amantu billadhi amanat bihi banu isra'il Allah ce mai al'ani sai yanzu Allah mutum mu ji tsoron Allah duk lokacin da aka bamu wani matsayi da aka bamu amana ta al'umma wallahi mu yi ba a kin kulgudan iyamu Allah ya sani Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah bakin iyawa ka yi kokari ka kiyaye ka kiyaye ka'idodi da dokoki kuma ka ji tsoron Allah kaka zalunci al'umma kawai tsoron Allah shi kaɗai ne maganin mana baka iya sama ɗan adam kamera ƙarya ne baka iya mashi duk wata kamera daga ana sawa wallahi kamera shirme ce ana sawa domin a yi gudun ɓarayi su shigo gidan su yi sata masu gidan ma baka iya na sata sai kawai Allah hana su ya ji tsoron Allah ya hana Allah ya hana shi ya ji wannan abin a ran shi ko da yaushe to shi kenan to wannan abin shine zai taimake shi gani ko da a ce cikin duhu yake an aka ce wannan sabon Allah ne wallahi ka gane cikin duhu ba mai ganin shi wallahi zai kiyaye ta shi tsoron Allah ya san Allah na ganin shi na dalili ka taba kudin mutane kowa ya kama ka a kiyama ya ce ya Allah wannan haƙƙi na abin shi yanzu wata rana an na tuna muka je lahira a kone zamu rike ai abubuwa malam mun dan muri kada yiwa za a yahe ma duk wanda ya dauka shi ya gada ba wanda za mu yahe ma duk wanda yake so a bayan shugabancin ya je ya ci da wanda ya ci na baya da wanda zai ci a gaba su je su ta ci mu je muna roƙa Allah ka Allah jarabce mu da irin wannan matsayi wanda zai kawo ka gadangadan cikin abubuwan al'umma ba gera ba dalili to duk wanda ya ci a da da wanda zai ci da wanda yake ci a yanzu da wanda zai ci a gaba in ka ci dan kanka muna da 'yan bulbaɗin mummuwa muka je kiyama yi maɗauko mu meka maka Allah ɗanka da saura ka ɗauko ka ba mu mu ciccika mu je aljanna mu ita muke nema ka yi nan lahira ka yi nan duniya ka gani ta hiye maka ka tara duniya ka je ka tafanta ma ka ji daɗin ka yi ta abin da kake so mu ba ruwan mu amma ka sani wacewa wani aka je kiyama sallar kawai ta yi kowace amsuwa ita za a raba mana azuminka da yi kowanne amsuwa shi za a bamu kyautarka da kai a sirri ita za a raba mana sai wanda ya amsuwa kai za a sallolin da muke yi wace ce amsusa a sallar da muke yi guda biyar tsakaninmu da allah a wuni wata sallar ce zaka ba kanka wuce sirjis in aka ce hushu'i misali hushu'i kadai a hushu'i kadai mu tsaya ne wata sallah ce muke yin ta muyi da mu kare da khushu'i kamar ga muga kaba daga ka fara ma fara khushu'in sai gwanda biyar ya yi wani abu zai zo warce kai tai da kai ka shiga kasuwa ka je biro ka je ina ne kana ta bala'i wata ne an ce assalamu alaikum zaka tana shi sallah ce ake Allah akwai wani zaka tambaye shi a raka a fara mai aka karanta ya kiyamance kawai duka yake ce assalamu alaikum ya ce to walla akwai an tashi za a karanta fatiya irin tasarar ƙin wani ya shiga yin tahiya a tahiya to lillahi wasu a tsaye inda ba a samu ne dama dama wani a suje da ya shiga alhamdu alhamdulillah da ce ni wannan ina ana ana cikin matsaloli malam to sallawaye mai kyau ita ce za a zo a rarraba ma wanda ka cuta wallahi wallahi duk wanda aka ba shi duki al'umma a hannun shi haƙƙin al'umma a hannun shi wallahi ta ka asa wuta balbal ta je ma da marayu a ciki kuma tabbas akwai zubo ƙasa tana rayuwa ba marayu kullum akwai wanda ya mutu kullum akwai wanda aka haifa Allah dai ruwa asiri manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma wa ghalin fid dini ya shahadu alaihim wa tabarra aminhum da wanda yake guluyi addini kusan guluyi addini ketare iyaka khairu misal misali yan boko haram kaga yan boko haram qur'ani suke karanta hadisi suke karanta amma guluwin su dai kai guluwi mutun yana Allahu akbar su bude mai wuta su kashe shi menene ketare iyaka ne addini kana ganin kowa ɗan wuta ne in ba kai ba kowa bai iya ba in ba abinda ka fahimta ba to wani shi ne ake ce ma ƙetare iyaka addini ka tsaya ka nutsu ka bauta ma Allah yanda ya ce a bauta mashi yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka yi ƙoƙari bakin iyawarka ka tsaya a nan kuma ka ringa roƙon Allah Allah shirya da ka ya nuna maka gaskiya ya baka ikon binta ƙarya kuma ya nuna maka ya baka ikon guje mata ka ringa kullum roƙon Allah akan cewa Allah tabbatar da kai akan gaskiya saboda baka san me gobe za ta aiwa ba kana tsammanin kayi kowa addinin sai hadisi na hudu a cikin arba'un hadisi hadisi na abdullahi bin mas'udin ko yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha ɗayan ku sai ringa aiki na aljanna shekara da shekaru sai tsora ɗan mintuna ya mutu zai faɗa ya aiki na yan wuta kuma Allah sa shi gidan wuta na taɓa ba ku wannan misalin na wani bawan Allah ahlus sunna ya yi karatu fiye da ke tsammani mahaddacin ƙur'ani har abubuwa na da'awayi ake da shi kawai allah jarabce shi da epilaspi ake ce mata ko gorin jaki eh farfadiya ko ana zo cikin jama'a sai ba kawai an zo ana karatu misali kawai sai ba sai an zo an wajen biki an taru kawai sai ba wannan abin to he dame shi yana sa shi kumya yana jin kumya da wani wane ne kawai wasu da kawai suka so suka ce wani mu a ƙauye idan mutum yana wannan abin girka muke mishi daga mun mai girka washe gari shi kina ya warke har abada girka kuma kowa san shirka ce har ka buri ce ya ce a shi ya za a yi je girka suka dame shi sai kira abokan shi musu shawara ya ce ya kuke gani suka ce wallahi kawai allah ne yake jarabta ka kai hakuri dama cutar jaraba ce kuma aka turo wa'annan don jaraba ta ƙara tabbata a gaya za ga lahiya amma kuma annabi ya ce dawo wala ta dawo bil haram ku magani kada ku magani da haram kuma ka karanta kuma ka sani kuma kira mutane kake akai Allah yana gwada kai gani ya zaka yi kai in abin ya fara a kanka yace shikenan ba yi ko bayan kwanaki abin ya ringa damun shi dan ya zo wurin jayi shi kawai ya silale ta ya shida ya ta kawai yana zuwa kawai suka zo suka tara abin girkar su aka yi abubuwa na bori aka yi tai yana ta shirke-shirke shi kuma yana don saman turmi an ruha mai zane aka yi tai aka yi tai da asuba za a hudda mayan shi ke ya warke aljani ya hudda ana hudda mayan kawai aka yi suke shi abinci mala'ika a mashirin shi a wannan hali kaga wannan shi ne faye su biko alaihi likita faye amalu bi amali ahalin nari faye dukula Allah kaɗai san ya abin yake amma abin da yake zahiri yana cikin shirka irinsu ana roƙon wani wanda ba Allah bai bashi lafiya ya rasu to ka gani ka zo ka ringa guluwi a addini kai ka ringa ganin kaza kaza kuma kowa na musulmi a'a wani lokaci ana samun sabanin fahimta ba da hibani amma ketare iyaka addini maza da sosar muke faɗa hadisi yake cewa walan yushaddadina ahadun yace illa galaba duk wanda ya ringa tsanantawa addini yace addini sai ya galabce shi ka ajiye hankalin ka rayuwa ce tare simple addini kawai kai abin da Allah ke so ka hana abin da Allah ya hana akwai zagani wai saboda shi abin nan hira ma da mutane ba a yi akwai inda kawai ya mai da kanshi a cikin gwangwani ya na dalili ka saki jikinka rayuwa ce addini rayuwa ake jin da kowa kawai mai ake bukata da ka yi kokari ka kiyaye kiyaye haramu rinka aikata halak kaga za a aikata sako i magana ce kai wannan kaza abin da ba kyau bane ba mai kyau bane a ka gani abu ya kamata a ce ga mutane su kace mutane ya kamata a yi kaza wannan shine kawai daidai he ka rayu lahiya lau an kalli ka kwanci amma su ne ai suka je suka tare a masallaci maza da sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kai mutum group uku wata group ta ce mu a mu armiya ba mai ba kullum muna masallaci group ta biyu ta ce a mu ba za mu ringa yin barci ba da dare kullum kiyamuli group ta uku ta ce mu kuma ba za mu ƙara aji azumi ba kullum azumi za mu ringa na sallallahu alaihi wasallam aka je aka bace labari ya kira sai ya ce musu kai ni kun sa ina yi ku imani ko ai kun san ba an tambaya ba suka ce eh mun sani yace to ina azumi kuma ina ajewa annabi ya hana azumi ka dauki azumi kullun ka dinga yi a azumin da ya sassabci akan shine azumin annabi Dawud ibn ibn ibn Amr bin al-As manzo sallallahu alaihi ce mishi wani kan sai kai azumi yace shi so yake kulle daga azumi ce a yace to so biyar a sati yace a so hudu a sati yace mi a annabi yana so ya dauki daidai shi ya matsa ya ce alal akal in za a barka ya ce a barka kai azumin dawud ya to shi zai ringa yi kawai dauki alkawari lokacin da ya tsuha ya ringa cewa inda na dauki nasiha annabi ya ce da na huta ya ce amma yanzu gashi na abin ya mun yauni ya riga ya dauka ya dauka alkawari zai zai ko dole ya yi dole in ga dauki mu Allah alkawari ya kai ya zama farilla idan kuma ka cika kana daga cikin waɗanda aka yi ba yufu na bin nadiri wai hafu na yawon kana sharrubu mustatira annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumi in zaka yi kai yau ka ajiye gobe ka dauka haka sallah kuma yace ni ma ina barci kuma ina yin sallah yace kuma ina aure yace umar rajab an sunnati fa laysa minni duk wanda yake sunnata yace bai ciki to kaga wannan su so suke tsananta addini su shiga da ƙari shi kuma ka shiga da kari wallahi tsaya da ka lallaba ake a tireni ne kamar irin dan balo ne yanzu misali a nan wanda shekar bai taɓa balo ba ka zo ka shiga cikin wanda suka shekara suna an tarnawa saboda allah kana shigowa daga an ma ja guda tsaya tsayuwa da kai daga an yi tuturniya guda da kai shi kenan kai ya ce ko dan to kama haka ne wa addini lallaba ake hajjiki ya saba yanzu misali sallar nan da muke yi sallar ne yanzu ka za a ko wanda mun san shi tana yi ba shi sallar wahala take ba shi sallar biyar wanda ake amma mu ko a kawo ba ta koma kawo a bici ɗin kawo in ba ka yi ma ka san akwai matsala kawo in lokaci ya kawai otomatikiyyar kawo ka san a rulla zaka yi ko masallaci zaka lokaci ka za kawo a rayuwarka fix ne lokacin sallar ba haka muke ji ba to ya aka yi muka saba da haka hankali hankali abin ya shiga ciki to haka in kana so ka ɗauki wata ibada misali a ce ta nafila to dabara ake ɗauka ake a hankali a hankali kada ka ja da yawa misali kana so ka ware kyamun laili to ka yi ƙoƙari in ka tashi ka ringa minti talatin ya kuma kwanta minti talatin ya kuma kwanta hankali a hankali kana raka a hudu kana raka a biyar kana raka a uku kana raka a bakwai har wata rana ka gani kawai in baka tashi ba daren baka jin daɗi ya kasance kawai rebe ne na ƙwalluwarka lokaci ka za ka tashi kai to kaga alhamdulillah baka shan wahala manzo da sarsan ne cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla Allah aikin da yaso shine wanda zaka dawwama kana yi ko mun kadakin shi misali salatu duha sallar wallaha in san samu ne har takwas ana yi ana yin shidda ana yin hudu ana yin biyu kai kuma yanzu ne kake so ka fara yin sallar wallaha saboda kaji an ce tana da fadala daga cikin fadalar da babba bil munasaba manzala su sallam yake cewa a jikin mutum akwai gaba 360 a jikin dan adam abin da yake kanka duk wuni kama wannan gaba guda saraka ganin kai saraka 360 hadisi ne ingantacce yana cikin adabul mufrad hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam mi za ka yi ya shige maka kamfacin wannan sadaka a wata ruwaya ya ce idan ka ga wani abu zai cutar da mutane a kan hanya ka ɗauke shi ya shige maka kamfacin sadaka 360 ko kuma ka yi raka a biyu lokacin salatun duha raka a biyu ta cike maka sadaka da za ka yi 360 kuwa kana so ka wara ya ka wara da raka a biyu misali lokacin mu ta aiki yayi zakka wuta aiki misali wutar monkensa kawai ka tsaya minti biyu wannan kai raka abai kawai ka kai salatu duha ka sabki ko a wajen aikin ba kowa ko da dama ka samu wuri ka laɗe kai raka akabi ko alafal ka laɗe kai raka akabi da hankali hankali ake bin addini kada ka tada hankalinka zakka rayuwa simple kuma cike da nasuwa to wanda yake tada hankalin shi addini yake gulu ya wuce iyaka ya kasance rayuwar ma ta rinka ba shi wahala mu'amala da mutane ta rinka ba shi wahala ya zama mai kauki wajen rayuwa to kawai rashin fahimta addini ne da kyau kenan kada mu rinka ketare iyaka manzo sallallahu alaihi ya ce wannan mai guluwi addini shi ya kawo yan khawarij manzo sallallahu alaihi yake cewa yadda kibiya take huta jikin jikin jikin yake ce mishi jikin kwari yace haka suke huta daga addini fa haka suke huta daga addini haka wani hadisin yake cewa a shaddun nasa azaban yawon kiyama imamun sha'irun mafi mafi ɗananin azaba gobe kiyama shine shugaba sha'iri imana azalimi ya zalimci mutane ya kwashe kudinsu shugaba azalimi akwai wani hadisi kuma yake cewa manzala su zama yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane muru bil ma'ruf ku ringa umarni da aikin kirki wan hau anil munkar ku ringa hani da mummuna idan kun ga za a abu mara kyau ku ringa hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran don da ya ga abu mara kyau falyughayyiruhu bi yadihi ya sauya shi da hannun shi fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya sauya da hannun shi ba misali ka zo ka da hannunka ka hana to ka hana da bakinka ka ce kar'ayi fa'in lam ya staɗi ba bi kalbi idan ba zai iya bai ki abin da zuciya shi wa zalika adu aful iman kada ka ga abu mara kyau ana yi ya birge ka kana da ikon hana wata da kai ka ka tsara hannunka ka hana in kuma da bakinka ma kana iya hana sa bakinka ka hana in biya yu ba ka ji baka so ba a ce an yi wannan aikin a zuciyarka allah na kallon zuciyarka kenan ya san ba za ka iya ba to haka mummune suke والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سوكم وأنتما أه؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكبتون أيديهم نسوا الله فنسيهم سومنا وكي هذا السينما سو umarni suke da aikin banza su yi hani kuma a yi aikin kirki allah ya suka mance da allah allah ya manta da su to umarni da aikin kirki hani da mummuna shi ya ba wannan al'umma matsayin da ta samu a cikin wannan musulunci ba allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas me yasa kuka zama mafi alkhairin al'umma yace ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar saboda kuna umarni da aikin kirki kuna hani da mummuna shi yasa muka zama al'ummar ta yi kowace al'umma kenan duk lokacin da muka ga abu mara kyau mu yi kokari mu hana in ba za mu iya da hannu mu hana da bakin mu idan ba za mu iya da bakin mu ba mu ki abin a zuciya wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam umarnin da ya bada nan yace qabla an tad'u Allah fala yastajiba lakum saboda idan ba ku yi wannan ba za ku ringa roƙon Allah Allah baya amsa muku addu'a eh wa qabla an tastaghfiru Allah fala yaghfir lakum ku ringa neman gafarar ubangiji kuma allah ki gafarta mu duk lokacin da ya kasance ba umarni da aikin kirki ba a hanyar da mummuna wallahi wannan al'umma ta shiga uku daga al'umma an waza wa'azi wa shi kenan an lalace wallahi ya daga cikin zaman lahiya al'umman nan umarni da aikin kirki da hanyar da mummuna ko da a ce kaɗan ne suke ƙoƙarin kwatantawa shi ne alkhairin zaman lahiya saboda wa'ancan da suka zamna ɗan suka shuru da bakinsu ba sa umarni da ake kirki ba sa hali da mummuna ne faru da su Allah ya gaya mana a cikin sotul ma'ida shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ahbara min al-yahudi wa ruhban malumai daga cikin yahudawa da kuma malumai daga cikin nasaru yace lamma tarakul amra bil ma'rufi wan nahyi anil munkar lokacin da suka bar umarni da aikin kirki da hani da mummuna la'anahumullahu ala nisa'i anbiya'ihim sai Allah ya tsine musu akan harshen annabawansu thumma ammahum bil bala kuma Allah ya lullube su da bala'i Allah yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara kaseeran minhum ya tawallau da ladina kafaru Allah subhanahu wataala ke cewa la'anar lu'inar ladina kafaru min bani isra'ila Allah ya tsine ma wanda suka kafirce daga cikin bani isra'ila ala lisani dawuda akan harshen annabi dawud wa isa ibn maryam da annabi isa zalika bima asawwa kanu ya'tadun dalilin wannan tsinuwa saboda sako da suke da ketare iyaka kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu saban da suke yi zunubin da suke aikata wanda gadon musu da tsinuwa kanu layata na hauna an munkarin fa'alu ba sa hana aikata munkari kai aikata shi ma suke da kansu nabi sama kanu ya fa'alu tun da abin da suke aikata in ji allah kenan kaga duk wanda suka kasance shugabanni ne dole ya kasance sun sunfatu da siffa ta umarni da aikin kirki da hannu da wuna da ƙarshe za mu karanta wannan hadisin manzara salama ke cewa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu wanda baya cikin al'amarin mu to an maida mashi kayan shi kaga wannan hadisin mafi yawa muna kashi a babi na ne a babi na a babi na bid'a cewa wanda ya kirkiro wani abu addini wanda baya cikin addini to an mayar mai da kayan shi to malam sai kashi wannan babi sai ce kuma wa man ahdatha hadatan duk wanda ya kirkiro wani abu au'awa muhdithan ko ya taimaka ma wani wanda yake kokarin kirkiro wai fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in yana da tsinuwa ta Allah da mala'ikai da mutane baki daya la yaqbalu minhu sarfan wala adlan kuma Allah subhanahu wataala baya amsar da abin da zai yace a wani hadisi kuma yake cewa man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi shi ma Allah ba zai ji tausayin shi ba la yarhamullahu man la yarhamun nas Allah baya jin tausayin wanda baya tausayin mutane insha Allah ta'ala kenan zamu tashi akan sharhi akan wannan hadisan a sati ne zawan Allah yarda abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh